رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاءكم yau sha hudu ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya don ba manta ba satin da ya gabata muna cikin suratu maryam mun kuma tsaya aya ta 60 daidai ko 59 za mu tashi aya ta 60 daidai muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أنبياء زمن تاني
فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نعم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan wato bayan Allah da kuma annabawa da aka jero tun daga kan wadkur fil kitabi maryama idin tabazat min aliha makanan sharqiyya aka zo wadkur fil kitabi ibrahim wadkur fil kitabi musa wadkur fil kitabi isma'il wadkur fil kitabi idris Allah madaukakin sarki yace ulaika alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam wa mimman amalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani khawru sujadan wa bukiya Allah ya yabi wayannan annabawan gaba daya da baiwar Allah na na Maryam to sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu mamaya da suka biyo bayan su kuma bayan waɗannan bayan Allah aga'u salata su abin da suka zo yi sai suka toza ta sallah mun yi bayani akan toza ta sallah wasu ba da suka ce daina yin ta shine toza ta sallah wasu kuma suka ce a'a in yin ta akan lokaci da kuma ba ta haƙoƙinta kuma wannan muka ce wannan magana ta biyu ta fi ƙarfi kwarai da gaske domin daina yin sallah ai kafirci ne ridda ne gaba daya musamman idan mutum yana sane ko wai juhudi yayi mutu akan ta idan mutum baya sallah tsawon kwana uku za a taimaka waji idan ya ki ya ya ki da kuma sai a wato a kaje kira musulunci da za ta dau mataki a kansa saboda haka abin da ake magana akai shine tozar da lokacin ta har muka ce idan wato mutum ya ki yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita idan yayi Allah ba zai karba ba wasu malamai ne suke cewa sai ya biya kuma ya istighfari ko kuma a suka ce shi wanda shine ya yin salloli ba iyaka kawai bai san wace Allah zai karba ba kuma ya istighfari amma da suka yi kyale sallar la'asar da gangan lokacin ta fita daidai yake da barin sallah ko juhudi a kanta yana iya sa mutum ya kafurta saboda girman sallar la'asar hafizu ala salawati was salatil wusta ita ce sallar la'asar to Allah madaukakin sarki yace wa tabu shahawati sun tozar ta sallah sun bi ta awata awi na zuciyar su fa sauka ya kauna gayya da sannu za su haɗu da halaka sakamakon kin yin sallar da suka yi shine gayya za su haɗu da wannan halakar ko kuma gayya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa shine wani rami ne a cikin wutar jahannama wanda wutar ma tana neman tsari da wannan ramin shine gayya Allah yake illa man taba sai dai wanda ya tuba da ya tariku salati ne yana ta wasa da sallah ko wasu kauyuka da har yanzu akwai su za ga mata manya ba sa sallah me dalili wai an ga mun ji an yi aure yake sallah ya fahimta su kenan mata manya sosai ba wai ma gudawa ba musulmi ne iyayen su musulmi ne kakannin su musulmi amma a iya abin da suka sani su ne mata ba sa sallah sai sun yi aure in za ta shekara arba'in ba ta yi aure ba za ta yi sallah ba ƙa'idar yin sallah sai ta yi aure to Allah yake illa man taba sai wanda ya tuba wa amana kuma ya imani da Allah wa amila salihan sannan aiki na kwarai aiki na kwarai ko kowa ya san me ka'idarsa shine kai irin aikin da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yace ayi kuma da kyakkyawan niyya bayan imani wannan shine aiki na kwarai imani kyakkyawan niyya yadda Annabi ya koyar duk wani aiki da za a yi shi ba akan wannan turkon wato tirakun guda uku ba ba sunansa aikin kwarai ba ko da ka kira shi aikin kwarai din kuwa aikin kwarai shine wanda ya cika wannan ka'idodin guda uku wato imani da wato wal amalu salihu wal mutaba'a wannan su ake kira wato aikin kwarai sai yake fa ulaika yadkhuluna aljanna wanda suka yi wannan suka tuba kuwa to shine wanda za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a Allah yake wala a zalunce su da komai ba ba za a tauye musu komai ba sai Allah yake ne na'am جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Allah madaukakin sarki yace jannati adini lillati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib inda za a saka su sakamakon su shine wata aljanna adini lillati wa'ada wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib wanda ubangiji ya tanadar wa bayinsa kuma a boye take gaibu ce duk kowa a cikin yanzu yana san aljanna domin san aljanna ne ya kawo mu muka haɗu muna tunasar da junanmu ita aljanna to saboda haka kuma ba mu taɓa ganin ta ba amma ana gaya mana labarin ta bangare kaza kaza ne da ita cikin ta kaza ne hadisai su faɗa ayoyi su faɗa kuma mun yadda shi ka idan mutum ya mutu za ka ji ana masa fata Allah ya ba shi aljanna ya ba shi jannatul firdaus al'ala saboda mun yadda da ita gaibu to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana ya tana dawo bayan sa kuma a goye take innahu kana wa'adahu wa'duhu masiya lallai wato alƙawarin ubangiji madaukakin sarki ma'atiyan mai zuwa ne bi ma'ana ai afiyan ya ma zo kawai domin aljanna tana nan Allah ya tanade ta wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin ita ma wuta tana nan wa taqun naral lati u'iddat lil kafirin saboda haka Allah ya tanade aljanna ya kuma tanade wuta shi da annabi alaihi salatu wassalam wato ya je ya ga aljanna domin an yi isra'ili to shine Allah madaukakin sarki yace la yasma'una fiha lagwa a cikin aljanna ba za ka ji a sakken zaki ba maganar banza ba ko batsa ko kuwa ko wata magana da za ta bata wani rai babu ita aljanna tab shine la yasma'una fiha lagwa ba za a ji wato wani zance na banza ba walladina hum anil lagwi mu'ridun to Allah madaukakin sarki yace ba za a ji zancen banza aljanna ba wala ta asiba ko wani aiki na zunubi ya Allah yace walahum shi da Allah yace la yasma'una fiha lagwan illa salama la yasma'una fiha lagwan wala ta asima illa qilan salaman salama ita nake so in kawo suratul waqi'a ba za ka ji lagu a cikin sa ba ba za ka ji zunubi ba illa qilan salaman salama sai dai ka ji kowa da ya haɗu da kowanne sallaba kawai yake yi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها محل شاهدنا وتحيتهم فيها سلام جيش يا الجنة قولي في سلمة ومن سلمة واتو annabi ya ce a yaɗa ta ne domin tana sa soyayya tsakanin mutane kuma tana kau da gaba shi za a daga cikin sharaɗin abin da ake kira rashin gaba shine ka yi wa mutum sallama kuma baka kullace shi ba amma duk wanda kake fatan musiba ta same shi kuma ka gan shi kana ɗauke kai to wannan gaba kuke yi ko da za ka gaya abokan ka ce ai ni ba na gaba da shi shi din banza wai kuma wai bayani yake wai baya gaba da shi shi din banza kuma to me yasa ka zage shi in ba ku gaba shi din banza shi ya isa ma ya gaba da shi a gaba kuke yi ai bai kamata ka zage shi ba domin wato magana ake kuma wannan gabar mutane da yawa suna wasa da ita gwarar ka dauke wa mutum wuta akan taba ba mutunci da yake amma ba wai ka kullace shi ba da yawa yanzu al'umma wallahi wannan matsalar tana da mu ta gaba maza da mata da mata ne masu wannan matsalolin amma yanzu za ga maza da mata kawai haka kawai wani zai rika amma ɗaya daga cikin dalilai ko shakka babu akwai rashin daidaita sau a sallah domin annabi ne ya faɗa cewa ba a daidaita sau to za ku rika gaba ga mutum a kusa da kai amma ka tsare fata kake Allah ya sa yanzu kafin a gama sallah a ɗauke motarsa kafin a gama sallah in sha Allah takalmin da yazo da yi an sace wannan wani irin ɗabi'a ce kuma duk ranar litinin gobe kenan da rana alhamis ana ɗaukan bayi a sama ne ai aikin bayi ne ai kaiji wato gurin ajiya cikin littafi na bayin Allah wallahi wanda yake gaba banda littafinsa ba inda za a kai aikin sa ba za a yi da yayi sama ba zai gaba kofa domin kofar ta an toje ta an yi wanda sai randa suka fara magana da uwansa ya daina gaba da shi sannan za a buɗe kofar duk aikin sa ai sama ne kaga wannan ai asara ce saboda haka illar gaba illa ce babba to shi ne annabi ya ce abin da zai rage wato zai sa soyayya tsakanin ku shine afsus salama bainakum ku rika yaɗa sallama duk inda ka je wucewa kaga mutane kai musu sallama amma wannan abubuwa biyun mu kiyaye idan mutum yana baka wata matsala kaga cewa kaga akwai wanda zai iya wasa ba zai ga da dalilin wasa ne ki mutuncinka akwai masu wannan dabi'a kana ba shi kowa ta wasa a to duk lokacin da ka jira ya koma ba gangaro daga yake ba daga yake to wanda ka fahimci irin wannan sai ka toshe kofa kawai karkan an zo a gaisa ya bi saboda haka idan ka gaisa kuma sannan ka ba gurin ka manta da shi to wannan ba a kiransa gaba ba gaba bace mutuncin ka kake yayi to sai amma da zarar kana tuna shi kuma kana fatan musiba ta same shi to wannan gaba ce wannan gaba ce to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa la yasma'una fiha lagwan illa salama ba za ka taba jin wani abu a cikin lagu ya san canjancewa illa salama ba sai sallama kowa ya haɗu da kowa sallama yake ba wala hum rizquhum fiha Allah ya ce akwai arzikin sa a aljanna bukuratan safe wa ajiyan da kuma yamma haka ya faɗa wato lokacin safiya za a kawo musu abin da suke bukata da yamma ma haka shine safar wato safa da yamma malam malam malam yake cewa hadisi ya tabbata Abu Hurairah ya kawo a cikin musnad Imam Ahmad Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa awwalu zumratin talidul jannata wa tuwaruhum ala suratil qamari lailatul badr farkon jama'a da za su fara shiga aljanna wasu irin mutane ne da za su zo masu fararen fuska jikin su yayi haske yadda ka ga wata dan daren sha uku kamar yau jiya kai da yau da gobe ka kalli wata an ba wuta musamman a ƙauye to irin wanda yanayin da haske aka za su zo a Allah madaukakin sarki ya ce su tafi aljanna la yafquna fiha ba a kashi ba to da majina babu aljanna babu kaji a aljanna wala yatamakhatuna fiha kuma babu majina dan kaji albusak almuqad kuma majina domin suna da bambanci domin wannan kakaro ta zai da kaurin ta ajiyu majina ko da wato da ruwar wata ke zuwa to duk babu wala ya tagawwaduna kuma babu bayan gida a aljanna ba wanda zai bayan gida sannan aliyatuhum wa amsaduhum adh-dhahab wal fidda kwanika duk ayyukan abubuwan da za a yi wato amfani da su kofi tasa tokali duk wani abu mazubi a cikin aljanna da kuma matajin kai gaba ɗayan su na gwalle da azurfa wane mutum wa majamirihim al-alwa sannan fitilun su kuma wato fitilu ne waɗanda suke ɗaukan ido wa rasahumul misk sannan kuma abubuwan irin wato rumfuration din nan almiski ne zai rika batsowa yana fesawa la haula wala quwwata illa billah wa li kulli wahidin minhum zawjatan kowa kuma za a baki mata biyu ko ba ta kai ko gauro ne kai a duniya Allah zai baka mata biyu to sai yace yara muku saqayhi ma min wara'il lahmi la haula wala quwwata illa billah zaka rika hango wato bargon bargon kaurinsu ta cikin naman saboda kyan jikinsu za ka rika hango bargo ba wai kashin ba ba bargon ba sai an hango shi ta cikin kauri domin a wannan lokacin shigar ya jujuwa ma jujun da aka ce kanci a can ita za'a ta sa siket irin na yan indiya ta sa haka babu dogon hijabi babu niqabi babu kaza babu shi dan ta gari haka to sai yace min al-husni annabi yace saboda kansu laftilafa bainahum wala tabagu haji wani abu sai aka ce babu sabani tsakanin matan nan wala tabagu kuma ba gaba ba wata gaba da zaki domin Allah madaukakin sarki cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min gilli na duniya wa sai an zare gaba da hikir da hasara wannan tana wanda Allah ya halice su ba taba sako ba to shine yace qulubu ba ala qalbi wa ala qalbi qalbi wa qalbi wahid zuciyar su yake kai zuciyar mutum daya mutum daya ko zai gaba da kansa ne to kamar zuciyar mutum daya haka take yusabbihuna al-laila bukratan wa ashiya ta bade yamma kawai suna subhanallahi alhamdulillah to mutum ya samu yadda yake to za ka ce subhanallah kawai ana ta tasbihi ana godewa Allah to shine ba da yake wannan bayan wannan babu kari da musulun sun fitar bayan Imam Ahmad to sannan Imam Ahmad yana da wata ruwaya daban da yake cewa Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashhadu ala bariki nari bi babil janna fi qubbatil khadra wanda suke shahidai za su zo wato akan wata a gefen wata wata korama a kofar aljanna fihi qubbatul khadra an kafa wani tanti kore a wannan gurin ya kuruju alaihi rizquhum min aljanna bukratan wa ashiya ta cikin wannan wato tantin wato arzikin su zai rika fito musu duk abin da suke bukata safa da yamma wannan imamu ahmad ta wannan fuskar ba da zai kace shi kadai ya rawaiti wannan ruwaya to sai Allah yake walau rizquhum bukratan fiha bukratan wa ajiya arzikin su za su same shi aljanna safa da yamma sai Allah yake ne na'am تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Allah yake tilka aljannatu allati nuritu min ibadina wannan bayanin da aka yi ita ce aljanna da muka gadarwa bayinmu Allah ya sa mu na cikin su amma ba man kana tafiya sai wanda ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sai to shine malai yake cewa ai hadhihi jannatu allati wa safara bi hadhihi ko wa safara bi hadhihi sifatil azima hiya allati nurituha ibaduna almuttaqin wannan aljannar da muka sifaita ta ita ce wadda zamu gadarwa bayin masu tsoron Allah wa humul mudi'una lillah shine ma wa Allah biyayya fi sarai wa dara lokacin da wato suke ce wato annajuwa farin ciki wagara da lokacin da ko Allah ya jarrabe su da rashin lafiya ko ta cuta shine filman shadi wal makrahi ke lokacin da mutum yake nishadi da kuma lokacin da yake cikin damuwa duk yana biyayya ga Allah madaukakin sai wal kazimi wal kazimuna al ghaiba wal afuna 'anil nas kuma sune masu kale fuji da yi wa mutane abuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qad afla al mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أرجو أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا تقول في قومة الله يبين cewa wannan sigobin duk wanda suka same su ma Allah zai ne zai gare musu da aljanna to sai Allah ya ce na'am وما نتنزل إلا بأمر ربك wane mutum له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا hadisi ya tabbata wato a musnad da Imam Ahmad daga Abdullahi da Abbas annabi alaihi salatu wasalam yana cewa wato yace wa Jibrilu bayan da uka an ta zurana akthara mimma ta zurana me yana ka kawo mana ziyara fiye da yadda kake kawo mana ziyara a da qala sai mai mali yake fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wa ma tanazzalu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi sai annabi yace malaika jibril yace ba ma kowa sai da umarnin ubangijinka wannan ya faru ne daidai lokacin da farkon suratul gadi daidai lokacin da wayancan suka zo suka yi wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya akan abubuwa uku in za ku iya tuna sababin nuzul na farko na farko me wato labarin samarin nan na suratul kahf kanta sannan zulkarnaini sannan kuma me auro ya tsalu na ta'ani ruhu wannan tambayoyi suka yi sai yace ku dawo gobe aka aka yi ko ku dawo gobe sai da malaika jibril ne ya kwanaki ne gobe wasu suka ce kwana uku wasu suka ce goma sha uku wasu suka ce kwana goma sha biyar wasu ma suka ce arba'in kullum yaro zai ce ku dai dawo gobe to shine da malaika jibril ya zo ya ce me yasa baka baka saboda ya saba zuwa kullum sai ya zo amma ranar saboda zai ce bai ce in sha Allah ku dawo gobe in sha Allah za a ba ku amsa to shine kawai sai zanto malaika jibril malaika jibril da Allah madaukakin sarki ya ya hana shi zuwa sai da aka wannan kwanakin shine yana zuwa yake cewa me yasa ba ka zuwa kai kwanaki baka zo ba sai ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu ba ma kowa sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana domin duk abin da ke gaban mu da abin da ke bayan mu na Allah ne wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin gaban mu da bayan namu kaga malaika jibril yana so ya ga annabi cewa ni ma fa da kake gani na mallakar Allah ce kai ma kuma mallakar sa saboda haka sai abin da yake ayi jira ai to jira Allah madaukakin sarki yake wa ma kana rabbuka nasiya ai ubangijinka ko da dai baya mantuwa baya mantuwa yana sane wannan abin da kaga ya faru abu da kaddara wa tafi فقدره تقديرا شيء قدر شيء قدر ويدي قدما يا الله يجيني رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا kamar ya tambaye shi wannan karin bayani akan ubangijin sai yake rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kasai gaba ɗaya guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasan kanta da abin da ke tsakanin wato sama da kasan kanta to to Allah wanda kuke sarki yace wa ma wato da abin da ke tsakanin sama da kasan kanta fa abuduhu Allah wanda kuke sarki yace lallai ka bauta masa ka bauta wa Allah madaukakin sarki wastajin li ibadati ka tabbatu kai hakuri wajen bauta wa Allah madaukakin sarki shine wastajin li ibadati shine kalmar da shine kalmar da wani bawan Allah ya rika gaya wa Imam Ahmad lokacin Imam Ahmad ya zo an kamo shi akan lalle sai ya ce al-Qur'an makhluq shi Qur'ani abun halitta ne lalle sai ya faɗi wannan kalmar shine wani bawan Allah ya zo gama garin mutane ma yace lalle wato rayuwarka mai sauki ce akan akan rayuwar jama'a gaba ɗaya idan ka bari ka amsa wannan mutanen da za su halaka suna da yawa domin idan ya faɗa shi babban malami ne da yawa mutane za su gamsu cewa lallai daidai ne abin da ya faɗa to shi ne aka ce gware ya haƙura akan cutarwar da za a yi mar akan mutane ta halaka to wannan al'ummar ya kalla imamu ahmad aka rika azamtar da shi ne da wannan mutumin ya yi man nasiha sai da imamu ahmad ya ce mai naita mun domin ita nasiha tana buƙatar a rika duk da tana abu ne mai zafi kuma a yi ma a ba zo a rika cewa ya haƙuri abu ne mai zafin gaske ki zo da haka sai da ya nemi ya rika maimaita masa domin abin ya kwantar masa da hankali shi ta imamu shafi ya ce wato duk lokacin da muka haɗu ba ma rabuwa da junanmu sai mun yi wa kanmu da biya a kan wato suratul asr domin ita ce surar da annabi yake cewa imamu shafi yake da a ce ba abin da Allah ya saukar a ban ƙasa sai suratul asr da ta yi mutane wal asr Allah ya rantsuwa da lokacin la'asar ko da zamani innal insana lafi khusr lallai mutum lafi kufirin yana cikin taɗewa yana cikin asara ya Allah yake illal ladina amanu amma banda wanda suka yi imani wa amilu salihati suka kuma aikata wato ayyuka na gari wa tawasau bil haqqi suka yi wasiya da gaskiya cewa kowa ya bi gaskiya wa tawasau bis sabri sannan kuma suka yi wasiti da hakuri saboda haka Allah madaukakin sarki yace a dawwama ayi hakuri ne ibadati wajen bautawa Allah hal ta'lamu lahu samiya ka taba ji mai suna Allahu tunda kake mai suna irin na Allah ba wai Abdulrahman ba Abdulrahim Abdulmalik Abdulsamad duk ba hauje da sauran kabilu sai ga za a iya cirewa kawai kaji a wasu kabila ana kiran mutum Samadu ko Maliku ko amma a ce Abdullahi ka taba ji wani ya ce Allahu sai ya ce Audu ko Abdu ko Audu ba wanda ya taba cewa wani Allah duk jahilcinsa ya ce Allahu zo babu ganiyu rahmanu duk suna faɗa musamman wasu kabilu haka za ga ana faɗa amma abdullahi kaji an cire wato abdu din an kirawo mutum da allahu babu shi ta wasu malamai shi ta wasu malamai suke cewa suke cewa ko jaka babu ko yanzu mutum ya zawa ɗansa sai ɗan ya mutu kawai a faɗa a ce a sunan sa kace sunan sa allahu suka ce wa inna rai to har ta alau lahu samiya ka taɓa jin mai suna allahu tun da kake babu ko kuma ka taba jin wanda yake da dabi'u da ayyuka irin na Allah a ce ruwan sama ya kaje ya raya babu to to shine hal ta alamu lahu samiya sai Allah yake ne ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم alim ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah madaukakin sarki yace wa yaqulu al-insanu zaka ji mutun yana cewa a idza ma mitu yanzu shin idan na mutu idan na mutu wato la sawfa ukhraju hayya da sannan kuma za a ƙara raye da ni a raye kamar yadda wato Umar ya tafi na kalas ai yazo yake bu rijidigaggen rijidigaggen aki ya kalla yace wai a kalli wannan wai a ce saboda an raina mana hankali wai wannan ma zai kai قال من يحيي العظام وهي رميم الله yake kuli yuhyi allazi ansha'aha awwal marra da ya mata wanda ya fare shi da shine zai raye shi shine yuhyi allazi ansha'aha awwal marra to shine Allah madaukakin sarki yake la tauba ukhraju hayya da sannu za a kaje ji a raye kuma ko da a cikin kura ya mutu tunda kowa sababin mutuwarsa daban-daban ne wani za a kwanciya zai a aiki ya mutu wani kuma rashin lafiya zai a asibiti ya mutu wani hatsarin mota zai wani gini ne zai faɗo masa kowa in wani wuta shine mala ali da manji ari yake cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko sanadin su yaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su ɗaki ya zubo musu ba cikin shiri ba to saboda haka wannan shine kowa da yadda Allah madaukakin sarki ya gindaya masa yadda zai tafi sai yake cewa to la sawba ukhraju hayya da sannu ba za a ce wai za a fito da mu a rayi a wala yakuru al-insanu Allah yake shin mutum ba zai yi tunani ba ba zai yi tunani ba anna khalaqnahu min qabli da can mu muka halice shi min qabli da can walam yaku shay'an kafin ya zama komai lokacin da muka halice shi ba komai bane shi al'ata 'ala al-insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mahallu shahidi shine al'ata 'ala al-insan wasu malaman tafsiri suka ce ai qar'ata 'ala al-insan hilun min ad-dahr hakika wato wani lokaci na wato zamani ya zo ya zo mutane ya zo mutane lam yakun lokacin da lam yakun shay'an mazkura wanda bai kasance komai abun ambato ba wanda ba a yi ba yanzu ba wanda ya san shi amma ana haifarsa yau mahaifinsa ya riya cewa sunansa Ahmad sunansa Abdullah sunansa Adam sunansa Ibrahim ya riya haka to kaje yanzu da yazo ne aka sani ko wasu sai bayan bakwai ma za su gane an dai san shi amma ba a san sunansa ba to shine lalle kun sai an maskura huwa alladhi awjadana min al-adam Allah shi ya samar da mu daga rashi da ba ba komai bane kai sanne ya samar da kai yau yajin Allah madaukakin sarki yake min kabulu da can walam yaku shay'an bai zama komai ba yake fa warabbika na rantsi da ubangijinka Allah da kansa ya rantsuwa da ubangijin Annabi alaihi salatu wasalam ya yi rantsuwa da zatin sa kenan la nahsurannahum na kuma rantsuwa la mulkasab lalle na rantsi da zati na sai na tattaro su wacce ya ina da ture ke daru ba su kadai kawai ba thumma la nuhdirannahum sannan za mu halato da su haula jahannam haula jahannam a gefen wutar jahannam haka za a zo da su shi da malamin ce ai wa yaqulul insanu anan wato ba wato alif da lam din ba istigrasiya bace al ahadiyya ce ana nufin al kafir ai wa yaqulul kafir shine al insan din domin shine mai riya mai riya cewa Allah ba zai tafi shi ba shi musulmi ya yarda da wannan shi za yake addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya sa ya yi kyakkyawan kalbi Allah ya bashi aljanna ya yarda da wannan shi ka kafiri yana ganin san shi da wala suka ce ahadiyya ce ba jinsiya ba kuma wannan magana ta fi karfi to cewa wace ya ila da jilanu sun mala nuhdirannahum sannan za mu halatto da su haula jahannam a gefen jahannama jisiyan za su zo a gurfani wata kira'a wato jusiya ju jimin din bi wato bi gamma alaiha wannan kuma jisiya ya ma fito cikin biyawa domin kasara da kasara sun fi kusa wancan kuma da gamma da kasara akwai wahalar tafi to sai ce jisiyan za su zo a gurfane irin yadda ake kamo fursunonin yaki nan kamo fursunonin yaki ya ake maza zuwa za a idan kwamon gaban kwamon da ake kai a gan su sun sun yi abin da ake kira ne da ko sun yi nilin gaba ɗaya kan gwiwoyinsu an tattaure hannunsu ta baya to kuma su tsurun tsuru domin a lokacin ban san me komanda zai umarni a yanzu ba kake su za a yi ko sai da su za a yi ko raba wa mutane za a yi to haka za a zo da wayannan kafiran da kuma shedanu a zo da su a gaban jahannama jufiyan a gurfane to sai Allah yake ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Allah madaukakin sarki yake sun malalan bi anna sannan kuma lallai za mu cicciro min kulli shi'atin daga kowace gurbatacciyar kungiya shine shi'a kowace irin gurbatacciyar kungiya domin shi'a a larabci yana nufin kungiya kowace irin gurbatacciyar kungiya sai mun zaro ayyub wane ne daga cikin su ashaddu ala rahmani akiya wane ne yafi girman taurin kai a cikin kar ku dauka wai yanzu yan kungiya kaza idan sun zo sun saba wa Allah idan Allah ya tashi sa a wutar irin azaba din za ya musu a'a ai akwai wanda yafi kowa rashin mutunci akwai wanda a kungiyar yanzu a kungiyar karuwai akwai wanda ya kure shine on top shine fakila yake saboda haka kana nufin azabar sa ɗaya ce da wanda yake shi zuwa kai aka yi convince din sa ma har ya karɓi karuwanci ba ɗaya yake adalcin Allah kenan akwai wanda yanzu saboda ba zai iya zina ba kwata kwata saboda ya gaji ya tsufa amma zai tsakawa ana ɗebo mazinata suna yi a gaban sa yana biyan sai Allah ya ba su zunubi iri ɗaya ba ne mutum to duk wani zunubi da ake wanda ya fi kowa wato zaƙewa a cikin azabar ta musamman wanda ya ja mutane ya koya mutum hudu shan kwaya shan benelin da kodin da koma ne kana nufin sai Allah ya musu azaba iri ɗaya wanda aka koyawa ba ɗaya bane shine Allah yake nan bi anna min kulli shi'ati ko wata shi'a kamar yadda ai yanzu a karuwai akwai kawalai ko da za ka ta kawai ta ce idan sanata kaza ko dan majalisa kaza ko bai kudi wani kaza ko wani ko wani yana bukata ita ce za ta je ta man hanya zunubin su da karuwa ba ɗaya bane domin ta kawaliya na ta na musamman ne na ta na musamman za domin ta gayya take bayan ta saba wa Allah kuma gayyato jama'a take cewa a zo a saba wa Allah haka shi ba ka wani to azaba su ba iri ɗaya ba shine lanan bi annabi kulli fi'a ayyum ashaddu ala rahman wane ne yafi tsananin taurin kai ga ubangiji madaukakin sarki shine aidiya Allah yake summa la na'nu alamu bil ladina hum aula bi hasiliya sannan mu mun san cewa a cikin su wato wane ne yafi tantantar abu kolan shi idan tankuri ce wannan za ta zama wato wato wani wanda digiri Celsius wannan ta zama 200 wannan ta zama wato kowanne hawa hawa shine ashadu ala rahmu wato zumma lanalu alau bil ladina hum aula bi hasiliya mu muka fi su sanin ware ne ya fi tantantar abu konawa ko da a wuta ɗaya suke to sai zamto zafin wani an nan kashi akan na wani to sai Allah yake wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah madaukakin sarki yake wa in minkum illa waliduha babu wani ɗaya daga cikin su face sai ya shiga cikin ta ita ne wuta kowa Allah bai ware kowa ba cewa wa in minkum illa waliduha babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga wuta kana ala rabbika hatman wannan a gurin ubangiji lazim ne abin da yake dole maqadiyan kuma Allah yake nazartar kowa sai ya shiga wuta inda iya ayin na aka tsaya to duk karatun ka da irin ta kawaka sai ka shiga wuta na san kowa gaban sa ya faɗi to amma sai Allah yake summa nunajjil ladina taqaw sannan za mu tsayar da waɗanda suke attaqau wato wato wanda suke takawa suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin fiha jifiya misali azalimai a cikin wutar jifiyar suna gurfane shine sun yi wannan wato mutum gurfana da kafafuwan sun yi nilin dawo Imam Ahmad akan wannan magana malamai da yawa Qurtubi Tabari da sauran malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa Imam Ahmad yana da hadisi daga Abu Sumayya yake cewa istalafna fil wurudi mun yi sabani akan bai wariduha da Allah yake faɗa al-wurud din bai ake nufi yace wani daga cikin sun ce la yarkulaha mu'minun ai mu'mini ba zai shiga wuta ba وقال بعضهم وسكت يدخلونها جميعا kowa sai ya shiga har mu'mini thumma yunajji Allahu alladhina taqaw Allah sai wato wato sai tsirtar da waɗanda suke sun ji tsoron Allah su ne Allah ya ga a suratul anbiya la yasma'una hasitaha hutun da ba ba za su ji ba huti irin dan hutun ta wannan ma ba za su ji ba ya keto ba za su ji ba to shine yake cewa to wannan magana ta biyu kenan yace falaki da jabir bin abdullahi yace ana wannan sabanin sai na hadisi da jabir da abdullahi tunda shi zahabi ne wa qultu lahu sai nace da shi inna talafna fil wurud yace mu muna sabani akan wariduwa da Allah ya faɗa shiga wutar jahannama da Allah yake kowa sai yayi ya zartar fakali sai yace yariduna hajaniya yace kowa zai shiga injiwa jabir da abdullahi wa qala sulaiman bin mara sulaiman yake cewa yadkhuluna hajaniyan wa huwa yasbu alayhi ila udunayhi wato wato nan da nan sai ya dauki hannunsa ya nuni zuwa ga wato kunnuwansa yace gaba ɗayansa har yana zo yana jan kunnan sa yana so ya juya haka yake kuwa wa qala sai yace illam akun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace wa qala sunna yace to mun kurumce kenan illam akun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ban ji annabi alaihi salatu wasallam yaqulu yana faɗa cewa la yabqa barun wala fajirun illa da khala'a kana rubun da kunne yana ne ga Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa babu wanda zai wanzu me bin Allah ne ko ko wanda baya bin Allah ne face sai ya shiga wuta ba wanda zai wanzu kowa sai ya shiga cikin ta fa takuna ala almu'mini bardan wa salaman amma da mu'mini ya shiga sai ta koma masa yadda ta zama wa Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam Allah ya ga wuta cewa kuni bardan wa salaman kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim saboda haka mumini zai shiga cikin wuta amma shigar da zai yi idan ya shiga zai kamar irji ya shiga to sai yake cewa wannan kama kana ala ibrahim kamar yadda ya tabbata ga annabi ibrahim hatta wato hatta wato inna linnari zadidan min balbihi hatta ya zanto cewa wato sai sun rika jin sanyin yadda ka san sanyin furinji inda za su fito ka taba jikin da za ka kamar wanda ya fito daga inji yayi awa biyu a ciki ai sai yake cewa thumma yunajji Allahu alladhina taqaw sannan sai Allah ya tsiratar da waɗanda suke takawa wa yadharu zalimina fiha jithiya sannan sai a kare azzalimai a cikin wutar suna gurbani su wasu takawa an fita da sai ma ne yake amma hadisin garibu walam yakhruju wato babu wanda ya fitar sauran malamai ba su fitar da wannan hadisin ba kamar yadda wato sauran malamai suke faɗa amma wato Imam Ahmad yana cewa rijaluhu thiqat kamar da ya faɗa a cikin musnad da cewa wanda suka rawaita hadisin wato hadisi ne da wasu inganta shi wasu rawana nayi asan zubakari yace wani mutum yace wa abokin sa hal ataka annaka waridun na ka taba samun labarin cewa shi ka shiga wuta kuwa kana na yace kwarai kuwa kana shi yace hal ataka annaka wato tadirun anha yace amma ka taba samun labarin cewa a ciki sandarewa za ta gaba ɗaya wutar za ta sandare ba za ta taba ka ba kamar furinji za ka shiga sai ya gaya mata haka kala la yake wanzali wa yake fa bima bahi yace to me za ka ce dariya kala sai yace ba ma wa rubiya ba aikan hatta la hika wato billahi wato ba ma wato ba ma ba ma rubiya ba aikan hatta la hika billah wato ba za ka guje wa kana ta dariya ba za ka guje ana kallon ka ne dariya ba haka ta da Allah abin nufi kamar albishi ne yake maka cewa wanda abin da na gaya ba na farko ya tsora ta yanzu kuma yana baka dariya dan da yake kowa zai shiga ya furgita amma sai yake masa ai idan ka shiga kamar furinji zaka shiga to sai ta dariya shi kuma yana murna sai ce to kamar addu'a cewa an Allah ya daura ka gujewa ana kallon ka mai dariya har zuwa ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to shine wa in minkum illa wariduha malamai sun yi magana anan magana da tafi inganci shine magana ce ta farko akan cewa za a zo za a zo da mu'mine amma wuce wanda za su wanda za su shiga aljanna za su wuce kan sirati shi tace magana da tafi inganci ta kan sirati za a wuce annabi alaihi salatu wasallam yace kuma mutane kashi uku za su zama yace na farko najin musallamu wanda zai kubuta kuma ya kubuta ya kubuta ba zai ba zai wato wuta ba za ta baki ba domin kujiya za a ta akan wato sirati dan dakar ya jahannama kuma wani abu za a sa gada ce siranta ta tafi tafi gari ita ka san gashi haka siranta zai zama sannan kuma kaifin sa ya fureza sannan a jiki akwai kujiyoyi waɗanda gaba ɗayan sun suka kama jikin naba wato kyafto naman suke yagarta suke to ta kai kuma za a wuce kujiya ce ta kawai kamar mayan karfe fuzga take yi ta rika fuzgan nama kuma kowa sai ya wuce ta kan wannan salatin shine illa waliduha babu wanda zai shiga aljanna ba sai ya wuce kan wannan salatin kuma ta kan wutar jahannama to shine ba da suka ce abinda ake nufi wancan hadisi ingantacce idan aka zo da mu'mini annabi yace akwai wanda za su wuce kamar walqiya kamar tsiftawar ido kai sai a ce ya an ce za mu wuce sirari sai a ce ai ka wuce bai sani ba kamar kyakkyawar ido sai a ce ai ka wuce gurin nan da kaga an yi wani wato kamar ka rufe idan ka ai nan da gurin sirari shine najin musallam sannan kuma na biyu shine annabi alaihi salatu wasallam yake wato musallamun makhluqi wanda wato wanda zai zo wucewa zai kubuta amma gaba ɗaya wannan kugiyar sai mar gina gina Allah ya kiyaye mu kafin ya wuce yana tafiya tana fuskarsa tana kuma fuskarsa ya fusgo haka idan ya tashi fita daga wato kan sirati inda za a zo a kai shi gaba ɗaya kamar wanda ya accident a mota a kasa gane gaba ɗaya gina gina da jini a jikinsa sannan kuma na uku shine annabi yake makdushin jinna wanda shi kuma yana fara hawa san tsida wannan kaifin gaba ɗaya zai yanka shi kawai sai ya tabu san tagar ya jahannama Allah ya kare mu to babu wanda ba zai hauta wannan ba sannan akan gaba ta farko akwai wanda in ya zo wucewa zai wuce kamar wato kamar walkiya kamar da muka faɗa wa kamar kifta ido wani kuma kamar walkiya domin kifta ido ta ku walkiya sauri ba za gane haka ba sai an kawo ma hannu ido ba tare da sanin ka ba za gane idan ka yana da sauri to saboda haka akwai wanda zai wuce kamar in garman doki mai gudu aka je wuce ta kan sarari akwai kuma wanda zai wuce kamar wato lafiyayyen mutum majiyin karfi mai gudu akwai kuma wanda zai wuce da rarrabe annabi ya ce mutum na karshe shine wanda zai kubuta ya zo ya yi jina jina da kyar irin wanda yake a maka wuya wanda zai shiga aljanna kenan wanda ya wuce ta kan sarari ya jiyo kalle ta yi jina jina ya ce na gode wa Allah da ya kubutar da ni daga gare ya ga ya wuta haka duk da ya ga wannan bakaruyar haka zai faɗa kada Allah ya kai mu wannan matsayi mun mu zuwa mu shiga yan baskila amma sai an dage ba yawa to shine Allah Allah madaukakin sarki yace wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku ba sai ya shiga cikin wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wato sai ya tsallaka saradi kenan lalle ya tabbata ga ubangijinka alƙawari ne maqdiyan abun zartawa Allah yake summa nunadil ladina taqaw sannan za mu tsinatar da waɗanda suka yi takawa suka ji tsoron Allah madaukakin sarki wa nadar zalimina fiha jifiya sannan mu kyale a zalimai a gaban wutar jifiyan suna gurbani sai Allah yake
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نجيا الله مدوكتين سركيتي وإذا تتلى عليهم da zara an karanta musu ayatuna ayoyin mu bayyana ce a bayyane a fili alal ladina kafaru sai ka ji kafirai suna cewa lilladina amanu suna gaya wa masu imani cewa ayyul fariqaini khairu tsakanin tawagan nan guda biyu ta mu'minai da kafirai yanzu wace ce ta ba alheri wai kafirai ne za su yi mu'minai izgili yanzu tsakanin mu da ku zuwa ya kai jiya khairu maqama zuwa ya kafi kyakkyawan gida shine maqaman mazauni wa ahsanu nabiyyan sannan kuma zuwa yayi masu kyakkyawan wato majalisa kyakkyawar majalisa ai majalisar mu domin nabiyan yana nufin majalisa shine annabiyyu annabi almuntada shi yana nufin majalisa kenan da Allah madaukakin sarki a suratul Iqra yace fa le da unadiya kana da uzzabaniya ko da yace zai kira ɗan tawagar su zo su yi wa annabi duka a majalisin su yana karatu sai annabi yace fa le da unadiya kana da uzzabaniya ya kira ɗan majalisar tasa ba su tsaya a majalisa a canji da mutane ya kira su mu kuma za mu kirawo zabaniyawa mala'iku su ne za su taimaka ba to shine nadiya ko a ce annabi ko annabi ko almuntada duk yana nufin majalisa to shine Allah madaukakin sarki yake za mu ga waye ahsanu nabiyya ka san akwai wanda zai rika alfahari yake wannan majalisar ta mu sanata yana zuwa dan majalisa duk wai ji kuri yake ma cewa abokansa duk a majalisar da suke zama duk wannan manyan suna zuwa to da suke zuwa wani alheri yake yi a ciki wata kila kawai sai da ku zauna ku yi da mutane idan akwai masu jan balalin a biyo musu in kai da ba a ji a sai muku balangu kuma bayan an gaba yi da mutane kun tuna mun mutane sai san wa ba'ana to jiya Allah madaukakin sarki yake faɗa a cewa za su faɗi wannan wa kama halakna kajiya to biya wa kam ahlakna qablahum qablihum ahsanu asasan wa riya Allah madaukakin sarki yake wa kama halakna nawa nawa ne da muka halakar qablahum kafin wa'annan din masu cika baki cewa masu zama a majalisar su manyan mutane ne min qalmi na alqal alqawato kalnoni daban-daban wato masu shekaru ɗari ɗari daban-daban nawa muka halakar kuma san asasan wanda sun fi su kayan alatu ma gidansu ya fi nasu kyau motar ta fi ta su kyau sannan kuma waliyan sun fi su kan gani domin ka ga wancan za ka kulkul su ko nan dira mamuri sannan ka gansu za ka ga alamar annajuwa da jin daɗi a tare da to nawa nawa ne irin wayannan mutanen da muka halakar nawa nawa nawa nawa muka halakar shine Allah yake faɗa wa kadalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin li yaqulu a ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi alama bi shakiri sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wa kama halakna qablahum min qarni nawa nawa ne daga cikin su da muka halakar malai suke ce zai kawo ayar kamtara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim ko wa na'matin kanu fiha bakir kadhalika wa awrasnaha qauman akharin to nawa nawa ne Allah madaukakin sarki ya halakar da adawa ya halakar da samudi ya halakar da al'umma wato daban-daban nawa nawa muka halakar to sai Allah madaukakin sarki yake wato wanda sun fi su um wa kama halakna qabla min qarni nawa nawa ne daga wato qarni daban-daban muka halakar kuma ahsanu asadan wanda sun fi su kayan alatu wa riyan aiwa mardiyan sun fi su kuma kyan gani sai Allah yake aya ta karshe قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا
Allah madaukakin sarki yace kul man kana fi dalalati ga ya mutu duk wanda ya kasance cikin bata falyamdud lahu rahmanu madda fasara biyu malamai suka yi anan wasu suka ce sai yamud lahu rahmanu madda da sanan Allah zai ara musu lokaci dan tadirjuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin wasu kuma suka ce a fi ilima bi ne ba ai madda lahu rahmanu madda Allah ya ba su lokaci suna cin hikki ayansu sai dan suna ta abubuwan sa amma mun yi Allah ya darbe ya rashin lafiya ya rashin kuɗi ya kaza ya kaza duk wannan ashaddul bala al anbiya athumma al amsal bal amsal eh mafiya tsananin mafiya tsananin jaraba shine annabawa sannan masu gudu wata bai wa Allah ko kwanan nan hira da muke da ita tana cewa mutu ne kirki wallahi kuma mace ce ne hali take malam wato da tana ga yabu jarabobin da Allah ya mata take malam wani lokacin na zauna sai ya rika jin kamar mai zabo nace karki toba nace wannan abubuwan duk da Allah ya miki wallahi ba su je mai alkhairi ne san addini amma yau tana da problem kaza nace haka Allah ya ji dan ta ba ki da lafiya wani ita ma ba ta da lafiya ta bangare kaza nace idan Allah yana son ka sai ya taba ka idan Allah yana son ka taba ka ne domin ya gane cewa ya damili cewa daga kai na san ne da zarar ya jarrabe ka ka hakura kai da kai nasa ne zai kuma janyo ka jikin ka to da haka wannan shine abin da ya kamata ko da yaje mu duba duk jarraba da Allah ya ba to kuma zuwa gare shi domin yana sanar da kai idan Allah ya gada sai ya kyale wani zai ba talala ya kyale shi shekara 25 40 30 ba wani abu da yake dawo kuma yana ta hikka ayata ba soyayya bace wannan ba shi yake nuna Allah yana son ta ba jarabawa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa lallai wato falyamdillahu rahmanu madda da sannan Allah zai shimfida masa lokaci ya bai hatta idza ra'u ma yu'adun har sai sun ga abin da aka yi musu alƙawari a kansa in mala azaba ko dai azaba wa in masa'ata ko kuma tashi alkiyama fa sai alamu da sannu za su san cewa man huwa sharrun makana za su gane cewa wane ne mafi sharrin matsayi wa za abu dindan kuma wane ne yake da raunin runduna da yake cewa za a kirawo na biyu dan majalisa zai gane a ranar cewa wane ne to zai gane shayi ruwa ne abin da bawo yake faɗa waye zai gane shayi ruwa ne ba wai kudu bane kuma ba wani abu bane mai kauri to annan ranar za su gane awwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah madaukakin sarki ya sanya mu aljanna madaukakiya jannatul firdaus waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i akwai masu bukatu na gari Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatun su na alkhairi akwai wani bawan Allah da aka ce yana cikin masu hidima ga wannan masallacin kada cikin wanda suke hidima a masallaci sosai da sosai to ko shakka babu an gaya mana cewa yarsa ta rasu kai ta gama sabis ta ma dawo kamfin wane ne malam alhaji abba ko eh an ce yarsa ta rasu to muna sa ta addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mata shi kuma Allah ya ba shi juriya da hakuri Allah madaukakin kwarai ko akwai injiniya da injiniya Abubakar a nan masallacin Mangwaro yawanci ya fi zama a nan nan gidansa yana nan shi ma mahaifinsa ya rasu shekaran jiya ya kai janazar muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe masa da kuma ba shi juriya da hakuri na'am eh kwarai ko wannan masallacin da mata an ce shi ya gina shi nan Allah ya baki lada Allah madaukakin sarki ya gyara dai ko kamar da nake shi ko ya gyara haka to shi ya gyara eh Allah madaukakin sarki ya yafe masa da kuma ba shi juriya da hakuri wannan wata tambaya ce wanda ya karanta ta ba a to wani ba Allah ne ya rubuto ya rubuta sunan da bazan karanta ba amma cewa ina son na mallaki wannan tafsir da ake yi sai dai ba ni da halin saya dan Allah dan zafin Allah wanda yake da hali ya taimaka ya siya mu to na wannan wani tafsir ke wani tafsir ke ne yake zai faɗa kai tafsirin wato wanda muke yi kai tsaye marja'in mu ko kuma idan wanda da muke biyawa ko kuma yana nufin audio ya dai rubuta sunansa ba na so karanta sunan gaskiya idan kuma littafin ne gaskiya ko yana nufin littafin ne yana so to bayan bayan an yi tafsiri ya zo mu gane ni da ni na ga bai karfi na waje in je masa insha Allah ta'ala wannan shine na'am na'am na'am na'am rawdatu min riyadul jannah na'am irin kaga irin kamar yana nan lafi irin bayana nan da jira ce baya nan kuma gaskiya wannan magana ta ga ita za a bi tafiya akai magana ta shine tunda an ce rawdatu min riyadul janna kuma an ce duk wanda ya shiga aljanna baya fita kamar tattaunawa malakul maut da annabi Idris a wannan labarin ko to saboda haka idan ya shiga to in dai aljanna ce sai ya zai a shiga a fito ɗin kenan ko kuma ana nufin idan an je wannan gurin kamar ana so a danganta mutum kamar wani wato albishir ake wanda cewa lallai insha Allah zai shiga aljanna magana ta biyu ta fi kwari cewa ana sa ran da idan Allah ya je wannan gurin haka Allah zai sa shi aljanna to sannan kuma abu na biyu babban abin da aka fi tafiya a kai shine wato addu'a addu'a ta cewa in yayi a wannan gurin Allah madaukakin sarki Allah zai amsa masa wannan shine abin da aka buja a kai to wannan shine abin da za mu faɗa akwai tambayoyi guda biyu da aka yi wanda kafin da ya wuce muke cewa sai wannan satin to ina ga gaskiya yau din ba mu kuma jan lokaci dangane dangane da wannan din na eh ai na wannan ganin wannan kamata ya jagororin masallaci ku yi ko a sa jagororin masallaci ku yi dan kada ya rantu kamar ni da yake karatu yan jagororin masallaci su ga ana yi musu gigigi akan abubuwa in abu ya shafi masallaci masallaci ji da yanzu idan kuma ya shafi karatu wani da ni ko ina ga za a ku zama lafiya haka don dukiya ba ta da ƙarfi yawa wannan shi ne wallahu a'lam insha Allah ta'ala na'am na'am aljanna guda nawa ce guda takwas kofofin aljanna takwas amma aljanna da yawa ba za a kare ma guri ba akwai gurare ka gani gurin da yawa yawa ba wai gidajen gwamnati bane da aka yi a kamari da za ka ce da arabar akwai gidajen da yawa kowa annabi ya ce kowa kowa da Allah madaukakin sarki ya halice shi gida biyu ba akwai gidansa aljanna akwai auta har kafirai har su wani da bin mugira mu za mu gaje gidajen nasu ka fahimta da kyau ko ai haka haka annabi ya faɗa cewa ranar alkiyama saboda kowa da gidansa akwai a wuta akwai aljanna su kuma wanda suka shiga wuta sai su gaje gidajen mu na wuta insha Allah ta'ala wannan jini an ce mun yin bayanai na masallaci da aka ce ayi kuma yanzu kuna ta kawo tambayoyi akwai wani abu da aka faɗa da aka ba da shawara a masallacin masallacin kawo cewa akwai muna da yan uwa da suka tafi karatu a kasashen waje akwai da kamuwa mataki ne yana lakarin a a KUT yana da kokari kwarai da gaske yana China sannan akwai da taje kowa ya zangi wanda jehu ya fi na kowa girma a nan to shi ma yana China yana san yana karatu shi ma da Tora sannan akwai da Tanas Yazi wanda shi kuma satin da ya gabata ma ya sallama ya tafi shi kuma yana UT sannan muna da wata ma wato ita ma dakta ta ma zama ya kai ta Kuwait da Tanafisa Garba Ali to ire-iren su wato suna sauraron karatu suka muna da group daga an gama karatu injiniya yake yake combating karatu ya tura a group to sai suke ta bada shawarwari gaskiya musamman a sauran majalis cewa a shawarar su suna ganin lallai ya kamata da Allah a daina intervene a tsakiyar karatu domin tambayoyin da ake ko tambaya wai ba ta ji sai dai kawai su ji an ba da amsa musamman nan baya faruwa sosai ya faruwa a masallacin kawai nan aka zo karatu sai ka dauka ba kowa ma to sai suka ba da wannan shawara da Allah suna ba da shawara idan na tambaya a rubutu idan aka rubuto in tambayoyi da yawa a tashi a karanta su ji tambayar su ma kuma sai su amfana da tambayar kuma wannan shawara ce ne sannan kuma zai ba da dama ba za a samu distraction ba dan sau da yawa lokacin idan wani abu ya shigo in kai da shi akan wani abu kana so ka faɗa wata magana na shigowa sai ka sabanta to idan ku aka bari kai isar da sako to daga lokacin da tambayoyi suka zo wani abun ma da da za a yi ma tambaya to za ga wata fa'idar da ka karanta a tambaya za ka fito da ita don ba komai ake karanta amma kullum ma ya arafu ya tsari ba komai da ka sani kake faɗa ba a lokaci guda saboda haka wannan shawara a'a da suka kawo muna ga ya kamata lallai mu bita wani daga cikin nan babu da matsala a masallacin Hudaybatu bin Yaman aka fi samun wannan saboda muna karanta wato hadisai ne ana to amma dai wannan shawara ta yi kuma tun da ga karatun mu na Larabawa da muke na akamun jana'i da alwaji wanda wannan satin ma akamun jana'i zani sai ya zamto mun fara dabbaka wannan abubuwa cewa da an zo awa ɗaya muke so mu rika yi da an zo saura minti goma za a tsaya inda ba tambayoyi su idan babu kuma shi kenan sai a addu'o'i a kai to wannan zai taimaka mana majalisin namu ya ƙara samun wato dan kokare da gaske muna roƙon ubangiji maka kudin kanki na na to to sau na
wani lokacin za ku ga yara ko da sauran gaba sama da minti talatin a tsaki na matsala a suna jira kafin da nemi idan da nemi yanzu za ka zo su nan yanzu kafin da nemi akwai lokacin sana ne to wani lokaci za ka ga babba yaro bayan tsohon ya riga yana kokari ya miƙa kayan shiga a ƙarshe ma za ga tsabar matsewa ma wani ba fuskantar da mutum haka ne ta sauki ko noki ko amma za a yi sallah a mace to shi ne malamin ke ba da yin kasance wannan kun ga a karatun mu na lolo ai mu tattauna ko tattauna bi tsawo akan wannan cewa ba daidai bane idan aka zo sau so ake zauto kamar an jera mutane kamar an jera mutane kada idan yadda sau yake shi ne kowa ya shiga iya fadin sa kada ya buɗe kafa kada kuma ya matsa ta kamar mutum to wannan ne yake janyowa a matsu a sau idan aka zo aka tsaya kowa daidai iya fadin sa to wallahi aka tashi za ga mutane a sallah kamar an gana su amma idan aka sake aka kauce wannan to za a samu za a samu matsala idan yara sun riga sun shigo yara iri iri ne kala biyu malamai suka wato suka kasa akwai yaran da ya shiga mumayyi abin da ake nufi mumayyi shine wanda zai iya shiga sallah har a gidan da sallah ba zai gudu ba ko da san shekara bakwai ne ko tara ba zai gudu ba sannan ya shiga ta kamala to idan ya zo wannan rike ya za a yi wajen shiga sauri shi da ko da shi da mahaifinsa domin guri ne da ake tare au ila maghfiratin min rabbih kowa da yake da yake shi da malamin ke cewa ba daidai bane ba su koran ladane da suke koran yara a masallaci ba su a kori yara a masallaci kuskure ne saboda zaka samu kyamar gurin tunda kirista yana iya dauko dan sai tabu da shi toki ya je ya tsaya da shi a gaba abin da ake gaya wa yara shine a gaya musu cewa nan ba gurin wasa bane ba wasa a nan in yaro kuskure a masallaci ana idan da sallah ce zuwa suke mana wasa ba wasa a nan in kuka kuma za ku gamu da ni wataƙila ba ku ajiye bulala ku rafi da cewa ya zama ramji cewa duk wanda ya zo nan aikin Allah ne ba a wasa a ɗakin Allah a ɗakin umma ba an kai mata barna bulala take ko ba ta yi sai tana yi shugaban Allah ita a ga yawa idan aka zo kowa ya riga ya shiga sahu mutukar ban za su guje ba a gane idan kuma ya zanto cewa wannan yara ne wanda ba su iya gyaran sallah ba kuma ga ulul ahlali wal duha waɗanda ke ma abota hankali da sani ya gabata kuma sun san yadda ake gyara sallah to ko da za a bar wayannan a sahun gaba to wanda za su zanto a sahun gaba ne zanto da tije ne a cikin biyu sauran keje kuma ya zanto yara a gaban su dan ya zanto duk wanda ya ji ai na ba ne da ta tsara cewa ya da kun san me yake samu a sahun gaba da kun yi keje ne kuma da kun zo masallaci ko da da zai gindi ne haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa da an san me ake samu a sahun gaba da ƙuri'a za a rike latta hammu haka annabi yake da kun yi ƙuri'a ki saboda haka wannan shine wato abin da ya kamata a kalla dangane da abin da ya shafi sahun gaba duk wanda bai yi tambako ba to lalle ko shakka babu za a ce yayi wa kansa gobe ya kamata ya gyara idan yara ne waɗanda ba su yi shiga ta kamala ba to a canja musu guri idan kuma sun yi shiga ta kamala domin dalili a nan shine in kace ana koran yara ya za ka yi da hadisin amru bin salama shekarar ta shida annabi ya rika su wato annabi ya naɗa shi liman ya shiga shi ne ma liman sai da yake kana cikin dora abu yana liman a madina dan da kansa yayi ruwayar hadisin yace san da yake sallah a masallacin ko wando baya sawa dan yaro ne ga ga talauci ba kaya in ya fito abu wasa irin abin da za a ce yara na fitowa wasan gari gari amma kuma yana da kwakwalwa baban sa da unguwa ne da kaje aka musulunta annabi yake ya je ga mani ba shi kansa shi da shi ya rike wa mutane liman amma saboda ne ya san ilimin sallah kuma ya kiyaye ta ya san kawai ya san ba'ali shi yanka liman shi har tsawon shekaru ba yawa saboda haka idan ka ce za a kori yara za ka yi da wannan hadisi abin da yake daidai shi ne idan abuwan da suka fi shekaru da sanin ya kamata su zama su ne a sai su liman wannan shine wallahu a'lam idan kuma tsarin masallacin ne koran yara ni dai abin da na sani kenan yawa abin da na sani kenan wa ma wa ma shahidu illa bima alayhi Allahu a'lam eh ga ma shi ne ya masu mutum da sai muka faɗi yadda za a magani cewa idan yara su zo suna guje guje a kai mu ana idan da sallah an ta wasa a ce suwaye masu wasan nan ku zo nan za wa ku yara da nan duk wanda ya kuma zai gaba da ni ba wasa a masallaci in kuka kuma idan abin da yawa za ku yi wa wani ba wato ramsu za a iya ruwa wani guda da biyu a cikin a gaban yara duk ran da aka yi wannan za gaba wanda zai kuma amma dai kar a sa wa yara kyamar masallaci kada a sa musu gaskiya an na wanda suke wato abokan zaman mu dai ƴaƴan da suke kai su to ya kamata kai ma ɗanka koya wa zuwa masallaci yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haƙoƙin ƴaƴa akan kaje karanta al-raqa'i fi tarbiyatil aulad na malam Abdul Mus Abdul Abdul Razak Abdul Musin al-Badri zai gaya ma yadda ake wato bibiyar yara yaro al-raqa'i fi tarbiyatil aulad yayi maganganu masu kyau ko sauran da tabai da suke magana akan tarbiyatul aulad ya ake janyo yara wasu yaran da ya kamba muke jefa su a halaka dan ka kai ka jefa shi a wani yanayi domin ka ga cewa akai shi danka la malamin tarbiyya ta suka yi la ilmu tabaan adibu tabaan wa sahibu tabaan wai kai wata da ji a shekara bakwai farko kai ta wata ne ko in yayi laifi ka nuna masa ba daidai ba har ka san nuna a cikin tabiya a haka domin yara suna da bibiyar abubuwa kana da bibiya duk abin da kake yana kula na taɓa baku misalin wani zai mun yi taro da mata abin da na ba su misali da shi ke cewa wani bawan Allah yana ya tashi iya in sai fara magana duk abin da yake kake yi wallahi har da kike domin kai ne role model ɗinka ya tashi ya ɗau buta ya tafi ban ɗaki ke yaron yake abin me za ka yi yake uwa ka bari kawai ya tafi bandakin sa wata ran yayi baki a fado an zo an ta abinci ya kuma daukan buta ne kamar yake abba me zaka yi sai mai shiru sai ce ko uwa ka zaka yi me me bayyana a gurin ka uwa ka shi ne daukan buta ne to shi da la'ihu taba'an a wannan gabar gaba ce mai muhimmanci da musamman iyaye mata gaba ce da ya kamata a kula da yaro a sanya za a tafi sanya za a tafi kuma yaran da kuke cewa yanzu ba su da kaza inda kake kula wato wayan su ya wuce nan ya wuce nan Allah saboda yanzu mun biya ta wayan muku da kai ba irin yara bane na da ba irin na da bane wani bawan Allah yayi bako irin abokin sa amini ne ma ya kawo abinci kuna ci ana ta ci sai abinci ya kare sai ko a karo ne to ba bakon kunya sauye ne ya karo mana mana sai ya dauko hannun zai tafi ya shiga gida sai shi abokin sai yake dan dan karamin dan nasa wasa sai ya ga an amir amir zai yi mana shiru abba ya ce ya koshi kai kafi a hannu wai abba ya ce ya koshi kai kafi a hannu to shi sa wayannan marayi din dole a rika amfani da su wajen kulawa dole to saboda haka wannan shi da alaikum salam ba su nake magana ba eh shi ta kuka ba da su nake ba ba da su nake ba ai wannan bai ma kamata ba ko ka ga mutum ya dauko yarinya a hannu ana rana a ranar juma'a ya zo ya ajiye ta a ranar wai shi ma yadda yake ji rana haka zaka ci wannan zalunci ne gaskiya ba daidai bane idan za ka zo da yaro ka zo kuma wasu yara ana zuwa ga ya kwanta kawai ya fara bacci to in ma za ka zo da yaro da ba zai je ko ina ba kuma ba zai kuka ba to ka je inuwa tsakani da Allah ka tafi inuwa ba za a ce karka zo da shi ba domin yana da nishadi yaro kai ka kada mu da shi masallaci yana samun nishadi amma in dai yaro ne wanda yake wata kila ma ana gurin zai ma kukan fitsari ko ko ko ba haya ko yunwa kawai ka waje a gida in ka tashi ko ba ka ce masa ka ce masa alawa kai ba shikenan wannan shine a dokuni zan dai da ba a so a yi kuma mun ja amma dai abin da yake daidai shine wato ko ko kuma abin da muka fahimta akan shine abin da muka faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yi mana Allahumma tajib du'a'ana wa du'a'ana wa kana bi du'a Allahumma taqabbal du'a'ana wa du'a'ana wa kana bi du'a marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da wuce da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ya kara ruba mana asiri duniya da lahira Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin